الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata biyu ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku abubuwan laraba ko dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari daidai za mu tashi darasi na ɗari da ɗaya shafi na ɗari hudu da takwas a cikin wannan littafi mai albarka kitabul buyuwa littafin da yake magana a kan kasuwanci littafin da wato babin da imamu da yin umar yake yawo kasuwa ya tambayi mai kasuwanci cewa yaya hukuncin gaza in ya gaza sai ya harfa shagon sai ya je ya koyo karatu to ko shakka babu babi ne kamar da muke faɗa na mu'amala mai matuƙar muhimmanci da ya kamata mu bawa kulawa sosai da sosai mu bi da hankali don mutum ya haɗu da Allah zalin halin. Mun tsaya daidai inda za mu tashi inda malam ke cewa ba a cikin kitabul goyo bai'u hablil habala bai'u hablil habala yana tsaba ban da aka haramta idan ba kuma da ba mun ba da wasu ci aka wasu wato manyan al'amura da su za mu auna kowane irin abu muna so mu gane halittinsa ko haramci wajen guda shida muka ce na farko akwai riba wanda riban nan ta kasu gida biyu akwai ribar batin akwai ribar nasi sannan na biyu sai muka ce algarar on sakanci kenan wannan yana janyowa har kasuwanci ya haramta shine algarar na uku aljahala ignoranci a wato rashin jahiltar abu abinda za a yi ciniki da shi shi ne na na hudu wancan ƙarƙashinsa guda biyu wannan kuma guda ɗaya ɗaya daban daban sannan kuma sai muka ce akwai a zaman lokaci muka ce muka ba da misali da 'yan kasuwa mutum zai buɗe shago ranar juma'a sai kasa yaran da biyu da cewa ana sallah karfe je a wani gurin sai sai wato ba ce da su sallah ba ci kuma suna shago sai an dawo za a yi da rabi ko biyu su ji baka ce ma jin wannan abun haramun ke ci domin sun shiga sai abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta ya yi wal ladina amanu idan nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' wannan in ka duba yanka zuwa ma yanzu in ka duba yan kasuwan mu da yawa akwai danga sabon gari wallahi da zai su kenan kawai za ka tunda ana sallah karfe biyu a can to sai wasu su sauri su tafi da sun dawo kuma ta tsaye da rabi ake ba za a yi arba shagon ba to wannan dabaru ne da za a yi wa Allah wayo wanda kuma ba daidai ba ne na shida shi ne azara cutarwa da annabi ne la zarara wala zirar babu cuta babu cutarwa wayannan su ne abubuwan da ake kallo yayin da wato duk wani kasuwanci ya zo idan ka fahimci wayannan da kyau shine in kasuwancin zamani ya zo aka ce ma wai wani kamfani ya zo ya zo na wannan da suka gugu da ba eh wayannan mutanen ba intinejin da kuma ga su nan dai barkatai duk sun gugu da kudaden mutane kaga da a ce mutum ya lura ya san da wayannan wayannan din na baya baya ma kuka faɗa akwai na farko farkon wanda idan mutum ya lura da kyau zai ga da an baka kasuwanci ya ce kai sa kuɗi kaza za ka samu kaza kana da ma'auni ka san cewa wayannan yan dambara ne eh duk ga sunan wanda za ka gansu barkatai wani ma an tuje shi amma ya yi saboda ya san ya riga ya shiga Allah kuwa akwai wannan yana kusa da kai ka zauna amma an cuce ki ya yi juru saboda wani ya san ya riga ya burma to wannan kuma ba daidai bane ba daidai bane saboda haka shi musulunci baya san mutum ya rike shiga abu da ka sai abin da zai zo mutum ya bada kawai banza ta bada kowa zai rike shi banza ina yawan bada wannan misalin idan da akwai wani business da za a ce wai ka sa dubu ɗari a baka dubu talatin duk wata to me yasa za a yi kasuwanci kowa ba yin zama kullum zai koma ya kwanta ba ko ba haka bane yawa to saboda haka babu wani wannan irin business din a musulunci babu shi business din da za ka iya cewa zai kawo kuɗi dai yan gida ne da kai ko wani guri da ka ba da haya ka san duk shekara za a baka kuɗi ko wannan daban amma kawai ka je wani ka kwanta wani ya rika juya kuɗi ya baka mafi yawanci za ga wanda suka je shiga karan fari sukan dan samu kuɗin karan fara amma za a musu lumbulin musu tura da ribar da ko kuɗin a gudu da ita abin da ya rika faruwa kenan to wayannan shine abin da wani yake so shi ya gujo mana da to shi wannan bai uba abalil awala din shine za mu ji ma'anarsa daga bakin Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda Ali bin Umar radiyallahu anhu ma kana an karbo daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ya ce kana ahalin jahiliya mutanen jahiliya sun kasance yadda bayi a huna lu'uman da zu suna fiye da siyarwa na naman rakumi ila habalin habala zuwa habulul habala domin habulul habala ya ce wa habalul habala an tuntajar na kadu shine taguwa ta haihu ثم تحمل التي نتجت sannan wanda aka haihu ita ma ta ne da samu juna biyu da samu ciki shi ne cinikin za ka zo ku yi ciniki yanzu amma ba za a baka dabbar da gajiya ba har sai jika ta ta samu ciki ko ta haihu yan ta haihu sai an samu jika kun fahimta da kyau a ga wannan in ka kalli wayannan wato ma'aunan da muka bayar guda shida da wanne aka haramta wannan abubuwan da muka lissafo da ruba ne ko da algarar ko aljahala ko zaman ko azarar algarar algarar kadai aljahala ba kaga jahala ai ka misali shi duk wannan bayanin da kuke kuna da tabbacin zama a zamu cikin kuma a haihu duk gaba ɗaya abubuwan sannan kuma akwai azarar ba ta bada domin da cutarwa sannan an haifi wannan abin da ake zuwa haifa za ta zo lafiyayya salimatul aza babu wannan tabbacin saboda haka shi za musulunci da yi da irin wannan ba kwata kwata duk abin da zai zo je ko wani garari shi za ba wuce ma garari yake cewa cewa da ya shiga garari shi ne ya shiga rashin tabbas ya faɗa sallah sallah ko to shi ne algarar to sai ce bana hau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik sai annabi ya hana haka a ce a zo cinikin ma ka duba ka jahiliya su cinikin ma suka tashi za ga lallai jahiliya ta bayyana a ce za a zo a yi ciniki amma ana magana a kan jika na dabba to shine ya ce wani ainihin fi jahalatul ajali ka ji ko illa a cikin na wata tabo fitowa karara shine wato jahala jahiljar lokacin ba ku da tabbas in ta mutu ba ita uwar gaba daya kuma ga kuɗi ya riga ya zo kana kallo a ta canji ba a yadda cewa ka ba wa wani canji ya bari ya je kawo ba saboda kada ya ji da mun su kawo kuɗin rubanci kawai mutum ya karbi kuɗin ya ji da mun je wani je kama rubanci riban da zai kenan babu wannan musulunci to kaga wannan kenan sai ji da bai'ul hasadi kasuwancin tsakuwa kuma shi ma suna yi a jahiliya da tsakuwa za a yi business din عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد ابو هريره يجي النبي يا هاني امثالين kasuwanci na tsakuwa da tsakuwa za a wurga wani bai da garar da kuma kasuwancin garar shi ne rashin tambar kada imamun nawawi fi sharhi muslim imamun nawawi ya bada a sharhi muslim yana cewa mujallabi na goma shafi na ɗari da hamsin da shida amma bai aula hasati ba bihi salatatu ta'wilat shi kasuwancin tsakuwa yana da fasara uku ahaduha ay na farko an ya kula mutum ya zo ya ce business da ne ce bi duka min hadi da adwa ma wa alai da hasatu lati almiha yace zan siyan ma da wannan kayan amma je wanda tsakuwar da ka bada kan shine na baku misali mutum ya zo fili za a jira sai sai zai in zai wurga kafin ya wurga za a ce za a yi cinikin dubu ɗari ka siya a yi to inda sakuwar nan ta bada ko kuma ya ce a kai za ka wurga shi ne na gina wani inda illar take ji don Allah ni da zan siya ba zan je ta tirenin ba ma kafin ranar ko ba haka bane shi kuma mai siyar min ka san ba zai wurga iya karfinsa ba zai wurga a hankali wanda wata kila yana da kyakkyawan energy da zai iya wurga a samu kilomita da in ya tashi wurga zai wurga ba a yanzu mita ɗari biyu ba kaga wannan ai illa ce wanda musulunci bai da haka ba to shi za nan da yiwu sai kafa ma abubuwan gida uku yace to gashi misalan da zai kawo to sai ce zan wurga amma dukkan tubabin da ya fada bi duka min hadhihi al-azwaj ma waqa'a hadhihi alayhi al-hasab duk wanda wannan tsakuwar ta fada kan da donan biyar ba allati abiya wanda nan ne ba aw bi ashuka min hadhihi al-ardi ko kuma na siyan ma ta wannan gonar min huda ila man ta hadi ilayya hadhihi al-hasab in daga nan gurin da nake zuwa inda wannan tsakuwar ta take an gane wannan misalin ko shine wanda na faɗa yanzu wasani na biyu an ya kula ko ya ce bai duka ala annaka bil khiyar na biyar ma amma kana da zabi ila an abiya bi hadhihi al hasa zuwa har zuwa lokacin da zai zan je ba wannan takuwar da yau ka fahimta da wannan na biyar ma amma har kana da zabi da zarar na je ba wannan wannan takuwar ne kenan in ka bari na jefa to kawai jirgi ya bada kafin jefa to kana da zabi shi wannan wai mai daki imani imani kenan a ciki sai zo yake to zabi amma ba da gare in na riga na jefa kafiya ba da jan saki kaza kaza babu shi kawai in dai na jefa jirgi ya bada والثالث لوك أن يجعل نفسه رمي بالحساس بيعا kawai a sa cewa da zara an jefa din ba zabi kawai an siya in dai na jefa kawai kafiya fa ya kuli zai ce ila ramaita hadar tauba idan ka jefi wannan tubabin ba da dan in ya jefa ga wanda yake hari goriya sai ya jefa kan yalwa sai ya jefa da shi wallahi ba za a sake ba fa huwa mabi'un minka bi kaza yace kuma in dai ka jefa na siyar ma akan naira kaza dole gaskiya wannan shi ma ciniki kibi a ruwa ne bai halatta ba ka ji ko dan azbul bahri misalai ne na gaya muku formula a baya wannan duk misalai ne duk wanda aka kawo yanzu zai ka auna kaga da me ya faɗi saboda kai ma duk kasuwancin da zai zo a zamani to kana da bawon ga formulolin ka can kawai wannan misalai yake bayarwa wanda sun faka yawa idan aka ce ka bada misalan na zamani yanzu ka rika bayar da su kenan domin ga su nan an yi su barkatai da yawa su ma da a ce wato a zamanin da aka yi sai sun bada misalan sa cikin littafin akbul ba'ali barbarar bijimi na raƙumi ko saniya ko sa an bin umar radiyallahu anhu ma qala na annabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahmi annabi ya hada sai da barbarar raƙumi ko sa wai kawai saboda kana da ƙatar raƙumi sai a zo a jito kafin ba kai shi ya je ji an siya Allah zan zo barbaran sa nake zo na siya ai akwai illa ne illar idan ya je yanzu kuma ka'ida awa zai bayar ba ko kwana ɗaya ko biyu idan aka kai wannan raƙumin ko wannan zaɗin ya je a wannan kwanakin bai barbare taguwar ba ba an fahimta ko kuma idan ya barbare ta amma kuma ta yi tsari duka akwai illa aji saboda haka musulunci bai yarda da wannan ba bai yarda da shi ba kaji ba jahiliya har wannan haƙi kamar kai ne yanzu kana da misali masu kiwon tattabaru yana da kokaji yana da zakara ko shen ko yana da tishu shi kuma ba haushi ya ce da ke yake ya samu ya yi wato yawa ya yi haji ko kuma a kima ta ce da shi ba ya wuce sai ce ni zai zaka biya zan kawo shi ya tafi amma a nawa to ai shi ne mun zana yi kima yake faɗa to kaga tun da kai ba kana kiwon ko kana yi oho saboda haka ka san ana yi yanzu karara ya fito da cewa haramun ne eh da ba inda kuɗi gaskiya ne idan kawai aro ne ba komai dama inda kuɗi shine illa rayu ba a wannan batini ji suke ka fahimta da kyau cewa eh kawai kaza akan naira kaza yawwa saboda haka haramun ne to sai na biyu kun ga ya gama wancan bai umale da inda ku sai da abin da baya tare da kai a nan wataƙila kafin mu biya ma za ku iya gano gomula abin da baya gurinka ka sai da abin da babu kun ga shi ne maganganar da muka ɗan taɓa kwanaki saboda illar shi ne yanzu inda illar take ba ba za mu zo ta gaba da take bayani akan asalar wanda za ka iya ba da sautu a siyo ma kaza mai sufa kaza da kaza ka fahimta akwai kofa da za a ɗan buɗe kankanuwa za mu zo nan gaba amma ka fahimta da kyau cewa annaba ne da rasu wasu ya ce azabanu bil kharaj duk da wasu taba hadisi amma wasu inganta shi to azabanu bil kharaj domin akwai gurin da ko da ba iya nan ba ga kalmar ta inganta cewa duk wanda duk wanda zai ce da abu to wajibi ne ya dauki asarar da da riba wajibi ne ka dau asara ka dau riba idan dai ba za ka yadda da wayannan biyun ba to bi halatta ka bai da abu ba yanzu misali abu ne kake sa rai za a kawo ma yanzu na daga London kafin ta zuce kawai kan yawa malami kafin ta zuce ko kuma eh a taɓa baki a haka kafin ta zo ka siyar mata yanzu idan garin doho da ita da aka zo sai kwastam suka kwani waye ya asara kai dai ba za ka yi tabbatin da wata zuwa hannunka ba ko ba haka bane to kaga irin wayannan abubuwan musulunci baya su inda bata zo ba ka bari sannan za ka iya zuwa ga ta zama abtara da ne ko ba haka bane to musulunci din bai yi da wayannan abubuwan ba maganin bari ta a fara ka bari ya zo gurin ka duba shi wata ila daga zuwa da wara ka gane cewa wannan ko ba da nake tunanin naira goma goma zan siyar ta fata domin darajar da kaza ce da kaza kai ma ka samu rufsa ko ba haka ba yawwa to wayannan abubuwan su ne musulunci baya ba a so a tafi wani ya tafi da kullum da wani ko ya rika jin wani ya tafi nawa aka yi wani gida ma zai biya zai ga Allah ya isa kullum zai Allah ya isa domin lokacin rani ya biya bai san da damuna yoyo gurin yake ba ko ba haka bane ko kuma baya yoyo amma unguwar su ta take da ruwa shi yasa ba ku ji ana bada wata formula ba ba a kama haya da damuna in ka take ka kama haya da damuna ranka zai bani domin duk wanda ka ga kokari kokari duk wanda ya shiga da damuna ta kama shi kokari yake wata damuna ne ba gurin ko ba haka bane shi yasa ga lokacin rani gurin haya ya fi ya fi damuwa da damuna duk wanda ka gani to mai kyau ne domin za ka gane yanayinsa domin ana tsakiyar ruwa abubuwan september in ka je duk wurin da ka je ka gaba yoyo to lafiya da wai to shi musulunci ko da yaushe yana da tsari kuma idan mutum ya tsaya ba zai zama mai san banza ba ko da ba za su ce yi ba ai ko kwanan nan na jiya to yan fiyan da shekara ishirin wai tana ba da minti biyar duk wanda ya turo dilitin ne ina ruwa na ta baya ba ma daga nan ka saba da wannan san banzan za a rike ga Allah minti biyar ina ji wani yana bida yana ya hada rubuta a bangonsa a social media yana cewa wai kun ce mana minti biyar saka ishirin kun kwashe kuɗin san banzan zan kare kai ka da kyale su kawai duk zance ne wallahi zance ne da wannan dabarun za a yi ma ɗan dabbara su rika tura ma kuma a rike ka shine illar an fahimta da kyau ko yawwa to kaga wannan sai ga mana annabi ya faɗa cewa la ubai'u ma laysa indahu sai da abinda baya tare da mutum ana kimi bin islam wannan na ga ya mutum shi ko shine wanda mahaifiyarsa ta yi bin cikin ka'aba zamanin jahiliya kuma shine wanda muka biya a lullu wal marjan lokacin da yanzu ya tambayi annabi alaihi salatu wasalam wani abu annabi alaihi salatu wasalam da ya maka kini yace da yau ba zan ƙara tambaye kowa wani abu ba sai na waka yanzu aika masa da zakat da yake karba kun tuna shi sai na umar yanzu komai ya daina karba komai saboda annabi ya gaya masa cewa abin da aka baka bi zakawati nafsi da daɗin rai ya bi wanda ba baka ba annaba ku misali da cewa idan ka zo yanzu kana ta abin da alwaji ya tsira ba ido za ka ga abin ya fita daga ranka kuma shi ba ka baki ba zai koyi wani wani ba dan Allah ka baki ba idan ka yi yawwa to irin wannan ne to shi ne hadisin hakim bin hizam domin da ya zo ya yi zuciya kuma sai zama dan kasuwa shi da ga duk hadisai mafi yawanci na tambaya akan kaza da yi kaza shi ne domin da ya mai da kai ya yi zuciya sai Allah ya maka baiwa kuma ta samu kuɗi zuciya ta kasuwanci daga lokacin yace shi ba zai tsara tafiya kowa komai ba wallahi sai Allah ya sa wa albarka a kasuwanci in kana kitabul duyu ba kai saka shiga ka fita ba hadisi a cikin jini ba sannan mutum ne mai kyauta da kuma ya samu kudin sai ya zama shi kuma kullum cikin kyauta yi baka tambaye shi ba zai baka ba ne mutum to shi ne yake cewa kulli ya rasulullah ar-rajul yas'alu lil bai'a yace ya ba shi Allah wani mutum ne yake tambaya ta dangane da siye da siyarwa ko abin siyarwa wala yake inji amma ban da shi aba abiyahu la iya siyar maza kale yace la ta bi amana da inda annabi yace kada ka saida abin da baya gurin ka yawa shi kenan ba ta wuri ya ko yawa Allah ya yi jahil na uku bai'ul mabi'i qabla qawlihi sai da abin siyarwa kafin ka rike karin bayani akan wannan kafin ka damki abin annabi Abbas radiyallahu anhu ma kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man da'a da'ama annabi yace duk wanda yace abinci wala ya biya ku kada yace ne shi hatta ya ji ga wuce ya karba a hannu kun ji wannan hadisin da nassin sa abinci yace kana guna Abbas Abdullahi da Abbas yace wa ajibu kullu shay'in bi manzilati ta yace ina tsammanin ba iya abinci bane kowanne irin abu ba ma'aunin su ɗaya da abinci yadda aka faɗa abin da shi ma kowane abu ya shiga domin illa ta yi dubara ku wa hadha alladhi hasiba ibn abbas wannan abin da ibn abbas ya yi tsammani sai aka ce kad zahabar bu'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam to annabi ya faɗa haka wa ka'annahu lam yablughu amma wata kila shi ibn abbas bai san hadisin ba wa ma udhiba lin nabi marfu'u ko saboda haka akwai hadisi karara da ya nuna haka amma ibnu abbas bai san shi ba al hakim ibn hizam kun ji ko an karbo daga hakim dan hizam kale yace kul ya rasulullah sai na biya ma'aikin Allah in ya kari da buyu'an ina siyan kayan siye da siyarwa ba ma ilu li min hali ya halatta gare ni na yi da su abin da ake yi kenan ba mutum ya rika yi da ka ba me ya halatta na yi da kayan siye da siyarwa ta وما يحرم عليه كما ما يحرم عليه قال زيدي فإذا اشتريت بيعا إذا كفي كاين سيد الزيروة فلا تبيعه حتى تقبضه كركفي لجيزي كاتبا ba fatawili karara abili yake wa dawo din ba wata gurin da nake muku cewa akwai ababen da ake ba da sallawa an dawo alimin abbas radiyallahu anhu ma kana kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace man ta'a da duk wanda yace abinci bala ya yahu hatta ya talau kada ya siyar har sai ya auna ko sai shi ba nan shi ne domin idan ya zurbe dawa kwano goma ina da ita kwano goma sai ka ji bai zu zai iya a gurin wanda na siya wata kila ko gurin ba ban bari ba yanzu zai je wannan kwano goma bayan da ai ina da kwano goma kawo kaza je ka dauka dan zai iya yiwa ko dai kwano goma nan ba ta mace ka ba ko kuma a dan barin da kai a nan an sami wasu kwami da suke ta gida kun fahimta da kyau ko komai zai iya faruwa sannan abu na wanda ya fi kowanne ba shine aunawar ita za ta tabbatar da mai wanda ya jiyar mun cewa bai zuba na saba ne na wani Allah ya sa kun gani eh da manta ne ya jiyar mun ban ba gurin ba ana tayi sai wani ya zo yana nema ya ce mun da kowanne kwano dari biyar biyar sai wani yana nema ruwa a yanzu ko gurin ban bari ba ga ta aji kaji ya zo yana neman wannan kwano goma sai ce ba kajiya dari takwas takwas a gaban da ba in ba ta a kai wani zai ce jirgi ya tashi to shi ne malamin suka ce abin da yake ka zai fara ruje cewa lallai ba ta zama ce idan ka je siyarwa da in na je siyarwa da kashi ba na aura dan kauda wannan illolin guda biyu na farko nuna wa ba cewa wannan gani nake da wannan gidda domin ga ina aura ba ta ka ba sannan abu na biyu shine in ƙara tabbatar wa da mai siya cewa ba ta fita akwai hikimomi da yawa akwai hikimomi da yawa mu'amala ta iya ne da amma kuma mun fi shan wahala ne kasuwancin mu da cikin waɗanda yake yanzu to shine kaga annabi alaihi salatu wasalam yace to kada ka siyar har sai ka ne sai ka auna wa kullu ibn abbas liba sai na ce abdullahi ta abbas saboda ni in ji dawo fa kana je yace ala tarahum yabda'a yatabai'una bil dhahabi yace ba ka ganin suna jerin siyarwa bil dhahabi da zinare wa da'amu mujabun alhali abincin mu'ajjalun ba ma kawo shi ba mutum ya sai abinci ya ba da zinarin kuma ba a ka abincin ba bai halatta ba halatta na hudu albai'u ala bai a kai to ga ni ba kan ne ba kasuwanci kan kasuwanci dan uwansa shine dai hadisin nan da kuke biyawa annabi alaihi salatu wasallam ya ce kada mutum ya nema akan neman ko kare ne wala yi ala bai bai bai a alikum ko wala yi ba'dukum ala bai ba'd yawa wala yahsub ala khidmati akhi illa an ya'dara lahu aw yadruka qablahu aw jarwaya yawa saboda haka bai halaka mutum ya ji ya je yanzu wani yana neman aure na musulunci na tsarin gaske a gidan ka san ya je yayi ko mutum tiro da shin da ake wada kai ba ka shiga bai halatta ba in dai an yi goma da goma da zirolakin shi ne an nemi ne izinin mahaifi ya ce zozo ya fara zuwa kai ma ka je ka kutsa haramu ne amma idan ba ta ware ba a ware ba a lokacin babu laifi ta ware shi ma kuma kana a ɗau lokaci ware da ware da suna ne wace to duk kudu kowa ya ɗaya zuwa ɗaya biyu ya isa ya halatta wannan amma ba wannan ba dole ya halatta kowa ya hutu kawai ka san wani ne ka je ka dan bata ruwa suke cewa ko net koma ai net koma ai net koma wani lokacin ai yana da fa'ida yau saboda shi wancan bautan gunki kaga bayani kuma bai goma da introduction ba tun tana da yansiri yake neman ta baban ta bai sani ba yanzu tana level 2 a jami'a na bare kuwa bautan gunki ai wani bishe da biro wani zai amfana amma bautan gunki ba bai amfana wannan shi ne abin da annabi ya hana in da an yi gajirotun komai wato an yi engagement irin wani ya je to ya aikata haramu an ba wa wani ko kuma an yadda wani kada zai rika zuwa gani bai halatta ba idan ka yaka ka aikata haramci na idan zai fi iya yi kuma wanda ya je ko ba shi da laifi misali yawwa yawwa wata kila ba zuwan da yi ma iyayen masu sani ba ka fahimta dan ba kowane iyaye ne suke gun abin da jinka ba ba kowane ne bane saboda haka haramun ne to kaga sai ce ne ana biyo ne rabi kaga nan an annabi da Umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la yaji ba'dukum ala bai'i ba'd kada dayan ku yi ciniki akan cinikin dan uwansa kada tashin ku yi ciniki akan cinikin tashi wani ana ciniki da ki ba gama ba kawai ka je ka yi haramun ida wanda ake cinikin aka wurin kace kaga da wani mai yi in ba mu dini ga ba zan gaya ba shikenan amma wani yana yi wani yi a nan wata illa ce za ta faru wani yana ciniki wani kuma yanzu na me zai faru gaba saboda haka a cikin illolin nan guda shida da muka faɗa wace zai ta faru a zara akwai cutarwa domin idan ka je lokacin da nake bukata ka zo kai to ni ka cutar da domin na gama sakin jiki na ke da da jiki da kowa sai kai ka je kuma wani ya zo duka kuriyun kun cutar da shi shi wanda ya siyar da wanda ya siya da inda ya sani shi wanda ya siya dan zai iya yiwa shi wanda ya siya bai sani ba ka fahimta da kyau ko yau wannan shi ne shi musulunci ko da yaushe so yake a zauna lafiya ba a san gaba Na'am.
ai wata ba a riga da an buɗe shawar ba lokacin kullum za a je kawo wurin sarki kuma ko za mu bari kuma ya halatta ai wannan yana cikin abin da baka da garari akwai plastic mumbiya cewa akwai abin da yake da gararin sa kankani ka fahimta da kyau in ga gararin dan kankani ne ba komai an ba da kofa babu komai eh ko buredi misali amma gidan buredin da karga ka zo ka tara an sa mara lamba cewa ƴan karuna sun zo ko ƴan masu kula da tsafta sun zo ka gane ko suna magana akan wasu abubuwa wanda za a iya rufe gurin ga nan da ba su kuɗin ba domin za su iya tafiya da kuɗin ka an fahimta da kyau ko na wannan tambaya ce sai mun gama ne to sai yace wa ana biyu ne radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la yasibu lil muslimu ala sawi akhihi kar musulmi ya yi tai tai akan tai ga uwansa wani yana tayawa kawai ga lokaci no ni na siya kaza ko kuma yana cinikin ka zo ka taya tai kawai ba ba zo maganar siya ba za mu zo maganar da nan gaba iya tai kawai bai halitta ba wannan farka shiga kasuwa za ka ja ko jiya na shiga kasuwa kulli na ina tsaye wani irin wannan kasuwancin da aka haramta wala da ni amale da inda ka kuma yi ba ruwan su za ka mutum ga da taban duk da suka haramta su yake wa haka ma Allah ko duk da shi ake waye da su amma su yake wa haka da siya to shi ne kaga annabi ya hada wala ba ta bi zalika fi ba ilmu zayyadin amma babu laifi ku duba ku ga babu laifi akan kai a kan kasuwancin dadi misali mutum da ya kawo abu ba wani ne ya zo yana a'a kawo haka kowa yana so mutum biyar na kawo ina da hada ga littafi na na kawo wajen mutum biyar ne kowa yana so a nan kuma zai tsaya yawwa a ita tsayawa sai wanda na je mu a nan bai wani musayada suke ne wanda a fito wannan ya halatta ba irin wanda ina ji wata magana ko da injiniya ne ko da wani cewa wanda ake yi online wanda za ka ga an zo an saka shi sai a yi ta saka kuɗi a yi ta ƙarawa kun fahimta da kyau ko shi mai kayan sai ya je haɗa baki yawwa na manta sunan da turin yawwa to wannan kaga haramun ne idan na gaya wa injiniya a baya cewa idan da sanayyar ka masu zuwa filin suke yi amma idan kwata-kwata babu wani sanin ka kawai sawa kai duk wanda kuɗin da ya fi ya halatta shi ne bai wani muzayada ya halatta me bambanci su da wanda na faɗa yanzu ba bambanci abu ne za ka siyar kowa yana so to sai ce kowa nawa zai siya ba haɗo baki ne ne yanzu gaba ɗaya na haɗo baki da malamin masasa cewa za mu je da karatu kowa ya je ɗaya abin nan kuke sai kuɗi kuma ga wanda yake da tsoki tabbas yana so amma wayannan duk ƴan ɓata ruwa ne to ba daidai ba ne wannan shine haramun ku gane formula idan ka gane formula ba buƙatar sai ka ta tambaya cewa kawai idan dai ba a hada baki kama auren kisan wuta ne in ba ku hada baki da matar ba in aka je aka yi shi wanda ya je auren aka zo aka yi ta fito ya halatta yi ku fahimta da kyau to haka bai wani muzayira kima idan ba a yi da niyyar a ta ƙara ba ya halatta ne yadda dai albayan yau dan mai iya ruwan ya amfana in aka yi wannan haramun wala ya ji ba da yake bai halatta ba ya anna hada huwa najid domin wannan shi ake kira don kudan ko na tsallake oke abuwan kai san ka sai ce idza kana yuridu kira'a idan yana nufin siyarwa kala ada ada uba ibnu abi raba na ja ga mu da shi ne wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi kamar yana da farallai yana da farallai amma a cikin malaman fito a makka kusan ibn abbas sun kaje kai wata tambaya da ibn umar kace suka ce sai tambaye ka sai daga ina kake sun kace daga waje kaza sai kace daga unguwar ta adawu kake zai kore ka ji adawu yana nan zaka zo nan ada ibn abi rabah saboda haka Allah ya masa baiwa duk da wannan yanayin jikin nasa amma bai yi amfani da cewa a kaza hausa ne sai a ce kaza ko zai koma bara amma kaga wato shi karatu yake bayarwa har idan ya zo zai tawafi a jikin Ka'aba ana marmaza wani jiyo waye wani wani yace wani kai ka san waye wannan ba ta fi wani amira ba ce malamin malamai babban malami to saboda haka shi a dawo shi ne yake cewa yake cewa adraktun nasa da suwa yake in ka ji tabi'i babba ya ce adraktun nasa to yana nufin ana nufin sahabbai domin shi ana magana cewa zamanin annabi aka yi shi amma bai rufi annabi ba hali ya zama mukazzaran ma kenan ko to shi sa kibaru yana min kibarin tabi'ai manyan tabi'ai sai yace adraktun nasa na riski sahabbai la yarawna ba'atan bi bai'il magani ba ta ganin laifi na yin kasuwancin cin riba an gane shi manyan fili cikin wanda zai kara shi ne bayanin da muke bayanin mu zai da yake ba ta gani zabai suna ganin ba laifi bane in kai wannan ya halatta wa amma idan lam yuridi shira'a amma in ba siyarwa yake nufi ba zawo mafi ziyada ba siya yake nufi ba shi dan kore ba yana so ya siya bane dole yadda bi albani dan mai siyarwa ya amfanu ya samu riba mai yawa sun hada baki to zai ce wala ya wannan bai halatta ba da anna hada huwa nabi don wannan shi ake kira tun kuda mai kan ruwa shine annabi alladina anu nabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya yi akan sa wa kana ibnu abi aufa ibnu abi aufa yace annabi tu akilu riban qa'il me duk wanda yake tun kuda mai kan ruwa domin an gaba cikin za a zo a baki wani abu to me kira da wani ka'in kuma mahadin ga shi wanda ya ce riba wanda mafi kankancin riba na wucewa ya mutum ya yi o izina dawa da muharraban sa sai aka ce uwa in ban da uwa kuma duk wannan layin da aka faɗa hurmat alaikum dukan sai gida domin a layin da ba zira da ta fi girma irin mutum ya nemi muharraban sa ta fi kowace girma kamar yadda ake tare babu wanda ya fi zama mafi girma irin wanda ya kashe annabi ko annabi ya kashe sun fi kowanne shiga uku to haka shi ma wanda ya nemi yar uwarsa kanwa ko ya ko wanda ne aka haramta mar ya aura to shi ne mafi kankantar ruba ba a cikin zunubin ruba tana da kofofi saba'in da wani abu haka annabi ya faɗa to saboda haka kaga sai ce annabi alaihi salatu wasalam ya wato a metin metin kudin ingila ne kan turuwa metin raba ne kayan kuma mahaifi ne na biyar bai ul'ina to ga wani bai ul'ina ne bai ul'ina kasuwancin ina wa huwa an yabi a jai'an min gairi bi samanin mu'ajjali shi ne ya sayarwa da waninsa wani abu da kuɗi wanda yake mu'ajjal baki wa yusallimahu ila al-mushtari ya bayar ga wanda yake ya din ku gane wannan ma'ana wanda zai zo ya kaya a gurin ka baki sai ka baki thumma yashtarihu qabla qabdi thamani bi thamani na kahi sannan sai kuma ka ce to bari in siya a hannunka ka zo gurina kun fahimta da jago ka zo guri na za ka je ka zaba shi kuɗi kake so asali ma asali kuɗi kake so in da yi ba zan baka kuɗi wai dai za ka je kaza ina je da wayoyi lantin dubu goma yake sai dai za ka je wayan nan nawa dubu goma sha bakwai eh to na siya bayan ya siya kafin ya magurin zai ji to za ka siyan min da wayan idan su siyan min dubu goma kuɗi hannu ba a yi to ita wannan ba jahiliya ba hatta mu jahiliyar ne duk wanda suke a harkoki sun sani ana to wannan ma wallahi haramun ne ka je ka ga ƴan kananan ƴan kasuwa a farm center da Beirut da kaza ki ji tsoron Allah ki kiyaye in mutum yana son shi ma ya girma ya buɗe shagonsa in ba ka wuri ta zama haka ko ita samun kuɗin kuma ta asara da ba sun bijiga shi ma ai zai zo ya zo bai in wata lafin za mu zo kan eh kana karba zai ji ina da eh kuma da kuɗi ne na ƙasa to wannan haramun ne za mu zo ma ƙarara inda zai gujo muku da abin ƙarara saboda haka haramun ne kaga wannan tsakani da Allah shi ba wanda yake ya karɓi baki wanda ka ba wa baki kai cewa aka yi ka ba wa mutum baki ya fi ka ba da sadaka sau goma sha biyu a dama ne za da shi ai wannan gaba da wake zai dare shi wannan ai da wake wanda zai dare shi domin amfani wanda zai yi dadi ai da ba ka ga wani ya ba ya dadi idan ka fahimci mutum mai saurin baki in ya zo gurin ka ko langwaji ake amfani langwaji na farko ka gane ko ka ce wanda ba furza in ba ya jin larabci ka ce wallahi ba furza ai ka zo kuma babu furza wallahi wallahi ba kurta ko ka ƙara ya rika ce wallahi da jiya ka zo ka fahimta ko malamin suka ce ka ce babu babu kana nufin wanda za ka bayi in tauriya ka fahimta da kyau ka yi masa wannan idan ya zo ko kuma ka ɗau wani abu da za ka iya baki na kyauta kawai ka baki wanda ka ce gaskiya ba za ka samu abin da kake so ba naira dubu yake so ce gaskiya ba za ka samu ba gare ɗari amma a zuciyarka kyauta ka bashi a kyauta ka bashi kawai sai kai in bai yare ya ko ka san shi ba ba zai kuma dawowa ba sai ya dama da ɗari to kai maganin ka in kuma za ka iya ba da ɗari ɗari biyar sai ka bashi ɗari biyar amma a zuciyarka bashi ka bayar kar ka gaya maka bashi shi kenan kawai alaikum salam aminci goma na ƙarfi eh ha
Mm.
domin ya kyale kaka tana da eh baka ban maza ba yana ba ka ban maza ba har a gurin Allah sai ya biya ka shine matsalar har a gurin Allah yana nan a matsayin baki Allah ya kyauta an gane buje zuwa to sai yake um kun ji ko qabla qabdi samani kafin ya karɓo kudin bi samani na kadi da kudin da wannan kudin da ya biya kun fahimta akalla min zalika al-qadr eh ziyada qasada gwargwadon abin da yake girma Allah ya sa kun gani shi da dai misalin ma na yi shi a fili naira dubu goma sha bakwai ne shi zai siya dubu goma shi ne yadda masa yake an fi ma musamman a ma'aikatu ko guraren da aka kana da bukata haba ma mutum yana da cikin matsala kuma ka ƙara tsora ma wata rashin imani ne wannan wallahi عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إذا تبايعتم بالعينة كاجنا idan za idan kuka koma yin kasuwanci na aina shine wanda muka faɗa yanzu ai ba sai na fassara ta ba ko yawwa mutum yana da bukata ka ce sai ne ya a gurinka shine bi aina bayan ya siya kuma ka karɓo kuɗin ka biya da kudin da yake rabin abin da yake a hannunka wannan zalunci ne wallahi zalunci ne wa akhadtu aznabal baqar kun ji ba ku ji shi karai da wato ne kawo wa akhadtu aznabal baqari sannan kuka yi rike kuka yi riko da aznabal baqari wato jelan ganu abin nabi kuka mai da hankali kowa ya koma kiyo wa rabitin bil zar'i kowa ya rabu da komai ya koma noma kuka yadda da noma wata raktumul jihada amma matsalar shi ne duk kun tsaye da kiwon da abubuwan sai kuka bar jihadi domin annabi ya ce al jihadu ma bin fi ila yawmil qiyamah jihadi yana nan har kiyama ta tsaye sai dai yana da dokoki da ka'idoji ba da kafin yake shiga da zai ji ji mujahidin fi sabilillahi ba a to sai annabi ya ce sallallahu alaikum dhullan da zarar kun ɗauki wayan nan ɗabi'u Allah zai dora muku kaskanci la yanzi'uhu Allah ba zai cire wannan kaskancin ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun dawo kan addini a ce ne illar riko da noma ka jala addini riko da kasuwanci da kiwo kawai mutum ba abin da ya dame shi da addini a amma idan mutum zai yi noma ya kiwo kuma ya damu da addini ba komai ba illar shi ne yadda wa'annan kamar yadda muka faɗa iyayen mu a shekarun baya a je cikin gari har yanzu wasu za ga cikin gari cikin bayana za ga ɗan kasuwa ne amma da magaruba ko bayan asuba zai tafi makaranta ya ɗauko karatu ɗan kasuwa ne sosai zai tafi ya ɗauko karatu to ba wannan ake nufi ba wanda ba ruwansa kawai kullum saboda tsabar business ma sai wata baya nan da ya dawo iyalinsa da matarsa ma ba sa iya samun lokaci kuma da ya zauna ya rika waya kenan yana jira wannan zai dau wannan wannan matsala ce babba ba su zai kuwa kuma sun fi jefa iyalinsa abubuwan jani to saboda haka amma wanda yake da dama duk business din da zai inda yana da lokacin da zai ba wa Allah ba komai illa kawai zanto ba shi da lokacin da zai ba wa Allah dan akwai wanda za ka kullun in ya dawo gida daga kasuwa kuma zai ce tajilin na abubuwa ta waya ko online har asuba wani zai kai ukun da ni nayi asuba bayan bakwai ya kuma guda a wannan ka zama abdul dina ya isa abdul dina ya isa wanda kasa ko wai za ki ka balanta kina nabi idan ya azara Allah ya kara ma wata shine in ya taka kai kada Allah ya washi ikon jirewa haka annabi ya faɗa saboda haka kaga illar kenan mutum ya saki Allah ya koma wancan kawai to sai yace kaga a tatar yau ila diniku har sai kun dawo kan addini na shida bai'ul ajali kasuwanci na bashi bi ziyaratin bi sama da ya ƙara kuɗi shine bai'ul jarfi haka ce kiran da a wani yaran da larabci an gani cinikin bashi ana riyo ne radiyallahu anhu kana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man ba a bai a taimi fi bai a to a nan ku saurara da kyau kun duk wanda ya yi kasuwanci guda biyu a guda ɗaya ya siye da siyarwa biyu a ɗaya falahu au kasu masu wajibi ne don kasa kasa au yanzu ba an ba haka ba ya ce ba na'am akwai wannan yazo shi ne za mu yi magana akan a malikiya wannan magana da kai shi ne za a zo a ce idan ƙarshen wata ne naira goma in kuɗi hannu ne yanzu naira takwas a malikiya wannan haramun ne a ba a hambaliya kuma halal ne domin sun ce ciniki ne daban-daban ba bai a kai nufi bai a bai kun fahimta a malikiya ce wannan shi suke kira wato bai'a bai'a ce ne bi bai'a a malikiya amma an hanabila na gaya muku ya halatta amma ibnu al-qayyim yake cewa abin da ake nufi da wannan abin da ake kira da wato bai'a ce ne bi bai'a shine bayanin da na muku dauki cewa mutum ya zo shi yadda ya yawa mutum ya zo ya sai abu shi ne dai wanda na faɗa ya siya naira goma sha biyar da ya siya naira goma sha biyar sai ka ce to gaskiya am kayan ke ya siya ka ce kai ba za ka iya waje kuɗi ba amma ya sai kaya da ya sai kayan sai ka karya ba da ka karya masa sai ka siya naira goma ka ka sa ya faɗi nawa naira biyar to shi ne ba da gaskiya ibnu sai ne in ka zo biya ka kyale shi in ka zo biya ka bada goma goman za ka bada za ka bada kyan biyar kan goma za ka bada in ko bai karbi wannan ba to shi annabi bai balawo aukasu ba ko dai ya karbi naira goma auri bar ko a baki kyan biyar amma ya girba na ana baki kyan biyar ya girba an fahimta da kyau ko to wannan shi ne to shine bai a kai ni yi bai'a ko kuma wasu malamai suna fassara shi da cewa sai dai in kana so ziyar dai ni ma ka dina wa kaza sharadi sai ka dina wa kaya shi ma sun tashi amma wanda ya fi fitowa ibn al-qayyim yace shine wannan na karshen da na faɗa cewa ka sai kayan mutum a karamin kuɗi kuma ka zo ya baka babban kuɗi shi ne falahu aukatu ma auri bal ko dai ka karbi karamin kuɗin ko kuma ka cire ba وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة النبي يا يعني أو تابعي أتيني جين صفقتين تنكي بيو أتين أتنكي لا قال سماك هو الرجل يبيع البيع to ga simak yace shine mutum ya sai da abu sai kulu sai ce huwa bi nisa'i bi kaza wa kaza idan da jinkiri karshen wata in sai karshen wata dubu goma wa huwa bi naqdi bi kaza wa kaza idan kuma yanzu ne kudi hannu naira dubu takwas simak wannan shi fassara da bai a tsaye ne bai a to kaga din maganin barkar a fara sai ka kauce musu an gane ko na bakwai bai'ul muawara daga al'amri an gane ko magani na rukun bani to to kamar lokacin da ya ci dalili za mu tsaya nan za mu tashi bai'ul muawara ta ci mai zuwa an gane ko dan mu ba da dama na tambaya amma ta rubuta zan fara duba wannan da aka rubuta akwai wata da aka turo da yake cewa ne hukuncin da da Allah ne hukuncin wanda ya sa hannu aka zubar da cikin wata daya amma ba za mu fara da wannan mutum tun da ba ta da alaka da kara sai wanda take da bara mu ga wannan ita ba ita ma wannan akan sallah to bara mu ji akan kasuwanci in babu sai mu dawo wannan bismillah na'am haka idan ka biyo da kudin ka ba komai amma in sallahu ya waka haramun ne to idan Allah ya zai an gane yanzu wannan malam fadilu wala ta ji amma laifa in daka ba ta fada ba in dai ka rike humulan ba ta fada ba gwara kawai ya zanto kayan za a kawo ma ka biyar ai abin da ya fito ki bari su gaya ma mafi hikima idan ka tabbatar da cewa kai za ka samu sauki to gwara ka sa sai kaya ya kawo ma ba da za ka fi kuɗin ba wanda kuke bizin sun ai ana irin wannan a junan ku ko ba da kaya an zo ko kuma kuɗin zai baka su naira dubu ɗaya da muke cewa amma zan je in samu ba gaya ba shi ke na kawai yawwa ai na tsara wa na zira ne. Gaya mar za ka yi ban da shi amma zan siyo da siyar ba. a fito da abin fili sai Allah ya kama albarka ba da shi ko kuma idan ka san cewa tabbas zai siya din kafin ya siya sai kai kokari ka siyo ba ya ba kai kokari ka siyo ka ajiye a shagon ka da ya zo yana nema shi kenan sai ka siyar ma ai ya bi wallahi wa ala an tabo yan kasuwa ma eh ina jin ka eh wannan ha'inci a zalunci ne ai idan an sa ka a matsayin dama na ɗauka tambaya za ka yi cewa shin ya halatta mai kaya ya baka yi jiji ka ciyar ka samu wani abu ko nawa ka tsara ya halatta timtar kenan ba daidai ka fahimta da kyau ko amma idan cewa je ka ciyar mu akan kaza ka je ka tsara to ka ji haram yawwa alaikum salam amma ga bari mu gama ta baya mu da alaikum salam eh hajin da gaji eh haka a ai zabi ya baka ko albayyani da zai iya kana da zabi da ya raba biyu wani zai ma dabara ya ce ya rabu ka ce ya rabu idan ka san zai ba wannan tambayar to ya burba ka ka gane ya burba ka yi ce ni a bayyana ta wancan ya biyawa amma idan ka ɓoye to gaskiya ka ci haram misali da yake da Allah ya rabu ce a kawai ka bashi guri ya raba da ya gaba ya ce zo ka zaba ka zaba ba komai in ka ga wanda kai ya fi ba wannan ba komai amma idan da kai aka raba ka san wannan a ganin idan ka ya fi yawa ka ɗauka to ka ci haram wallahi wa'ala na'am ta kasuwancin ta fi yawa ke kai kun san matsalar an tabo yan kayi na yi idan kowa ya ji ya raba dan kayi na yi to shi ne matsalar oke ba da isa ne eh alaikum salam Lala a kiyaye mana sai mini sunna ita ba ta su eh ina ji eh wannan ba shi ne hadisin da annabi alaihi salatu wasallam ya aika wani sai ya je ya karbo zaka aka wage wani abu sai ya dai ya zura laga zaka kuma sun bani kaza sai annabi ya ce dan me za ka zauna a gidan iyayen ka ba an ba ka ka fahimta da kyau ko ba daidai bane abin da yake daidai shine idan ka zo ka gaya masa cewa to gashi an yi rage dubu biyu amma fa saboda ni ake gaga shi kuma zai yana da iko yake to na ban ma shikenan ai akwai matsala ba ba to muna cikin rikici ne Allah dai ba mu ikon cin jarabawa amma akwai matsaloli da yawa na'am eh Na'am. Ai, shi ne redin magana da muke, misali yanzu, misali, tambayar da zama, ku tsaya masa tambaya, da ya ɗauko wannan kayan a hanya garin jawowa kayan tsaro ne da ya bari waye ya yi asara me shagon ko kai to idan kai kai asara in dai za ka ɗauki asara su ya halitta ka ci ba ka fahimta da kyau ko amma idan lokacin da aka zo asara cewa za ka yi na mai shago ne to haramun ne shi ne al-zamanu bil kharaj al-kharaj bil zamanu ko Allahu a'lam ya kamata daga wannan ku bari a amsa wayan nan eh daga ku to to ga jini ya baka fata ko kana so ka ce ana yin haka ok to yanzu kun ji magana da yayi ko wani ne ya je ya bada ya yake zuwa a damar da shi kawai ya bada miliyan ɗaya sai a je a ba wata mata ita ce ne ta biyo kayan kun fahimta da kyau ta haɗa me hukuncin wannan idan kun gane kwantar din kitabul buyur din da muka faɗa a farko da dai da suka ga mu eh inda illa take kamar abin da muke so ka fahimta shi ne shin idan masu wannan mai hada da bi tana da kaya a ƙasa ka fahimta da jago tana ji da akan gobi da kaza da kaza da kaza duk tana biyarwa cuce ta haɗa abin da ya fi daidai shi ne ta haɗa kayan da ke tsaf da ce wannan na miliyan ɗaya ne kawo miliyan ɗaya wannan shi ne daidai amma ba ka kuɗi aka ba ka ka tafi to sallahu aka ba ka sauki ne ka san wannan matsalolin ne zai sa mutane ba sa son zuwa jin karatun mu'amala domin ya mutum ya ji ya samu na kullum sai a tuna alaihi sai mutum ya ji kamar da shi gashi kuma matsalolin a cikin su muke za ka ga mutum yana yi ba sun da ya dame shi kuma ya ɗauka halal yake ji wanda kuma haram ne wallahi haram ne abin da yake daidai shine idan kana so a haɗa laifi zai yi da kuɗi na na haɗa kayan ka gaya mun samfar abubuwan da kake so mu haɗa ka zo ku yi jirgi na san nawa na kake cewa wannan kayan kaza a yi ciniki sai ma ka fi cin riba wallahi ka gaya min irin samfurin kayan da kake so kuma in sana'ar da ce ta saba ai za ka rika yin su ma akai akai wanda za a iya ba mu je ya hada ne bi ai ya kamata a ce yana da jari to bara mu ji tambayoyin ku sai ki zaka tunda kitabul buyu din bai kare ba su wannan tambayar da shi ne da farko tambayar da suke hukuncin wanda ya sa hannu aka zubar da ciki wata daya in dai ba malamai ne da likitoci suka hannu suka ba da fatawa a kan cewa wannan suke a zubar da shi saboda sai turan uwar da sai kwanfiri in ba wannan bane ka aika duk wanda ya aikata haramu wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan bal wannan muna magana gidan aure ballan da na gidan da ba na aure ba ko kuma misali cikin da ba na aure ba sun yi zunubi kan zunubi wannan saboda haka wannan haramun ne kawan ya ce wai an je kai wata ɗaya ba da kai wata hudu ba kaza kaza ba wannan kofar babu dan da wannan wani suke fakewa ita ta abin ya za ka yi kace kan bai kai wata ɗaya ba ya za ka yi da wala ta'awunu ala al-ithmi wal udwan wannan ta'awunu ala al-birri kai wa taqwa ba shi bane amma idan fyaɗe ne aka yi fyaɗe duk da malamai sun yi magana a kansa shi ma malamai suka haɗu da likitoci aka yi bayani kuma ake so kar a zo abin ya affectin yarinyar to kaga wannan daban fyaɗe aka yi mata fyaɗen gaske fa ba wai kaza na wasa ba fyaɗen gaske wannan kuma tambayar karshe shine mutum ne ya zo yana tallar nafula to sai yake tsawaita sujjada ko dai ya tafi ɗaya tsayi kuma da hausa kun gane da hausa ke yana so yake da hausa yake abubuwan nasa to wai ya hukuncin abin da yake da kuma yadda ya kamata a yi to shi dai ka sani ma da wani malamin malamin ya kalli wanda ke kara ya taba cewa duk wanda ya gawar hadisin da ya nuna yake ya kai cewa ya rantse da Allah ko littattafan duniyar nan za a baka ba kai saka ka hadisin da ya nuna ana tsawaita wata sujjada akan wata ba da gangan dai ba ka dai yace ko hadisi mawdu'i ba ka dai na ƙarya kuma haka ne babu ba ka da hadisi ko mawdu'i da ya nuna cewa wani kan wasu da daga ƙarfi sai ta fi kowace tsawo ba ta mu ba amma idan kawai addu'a kake ta daka ba kamar dan ta wata sai ba ba komai ku fahimta da wanda ya yi da gangan da wanda kuma shi kawai addu'a ce eh ba wai da gangan ba wannan ba komai sannan yin addu'a da hausa abinda aka fito shi ne gaskiya ba zai yi da larabci duk da akwai wanda suke cewa ana iya da hausa aka ce to na larabcin da annabi ya kare wasu kai duk wani abu da kake zuwa roƙa ba akwai su annabi ya faɗa idan ka zo yanzu kana so ka kai Allah Allah baka bakin sarki ya sa jarin mai doro wanda da kake nema Allah ya sa a baka ita misali idan ka zo ba za ka iya faɗa da larabci bai sai ka ce اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا شيخ duk su suna da mota da gida da kayan lebe da komai eh ta shiga ta shiga idan ka zo wannan sai ka ce Allahumma stajib du'a na du'a mun wasana bi du'a kaga ya fada Allah ka auza addu'a mu da wanda yi mana wasiya da addu'a ya fada wallahu a'lam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lalansa sati mai zuwa kamar zai fada ranar ta zuwa kaga muka ce za a yi azumi ka za a yi karatu gaskiya wasu ba za su samu halarta ba to don amfani da wani lokutan sai muka ce muka je karatun mu na na allu'lu wal marjan za mu yi dan tunatarwa akan abin da ya shafi azumi ta zuwa da ashura din amma ni ya bado tun da ya bado ranar azumi to ba za a yi ba akwai karatun mu na alamin dawa ba mu koma wurin kinara mu koma satin nan to shi ma kaga ya fada ranar ashura wanda ya ma fi girma ya balala mutum bai samu yin tasuwar ba an fito ya yi ashura sosai don dami balala sosai wannan shi ne insha Allah abubuwan da muka faɗa da ya Allah ba mu ladarsa wanda muka kuskure Allah ya rai mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon birta Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da kuma musa wa ɗaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya musu bukatun waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin waɗanda suka yi jarabawa da waɗanda suke yi Allah ka taimake su masu neman aiki da sana'a Allah ka agaza musu farka lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu Allah ka ji kansu da gafara اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين